babu ƙaba'il haja babin biyan bukatan ɗan adam tsuguno idan mutum yana jin cikinsa yana so ya sauke ya je ya tsuguna to za mu faɗi yadda addini ya tsara wajen ainihin fita bayan gari fi hajatil insani fasku ya ce idan mutum ka je za ka yi tsuguno ko bayan gari ko fitsari farko idan ka tsuguna fasku kai shiru kar kana tsugune ko a banɗaki ko a jeji kuna hira da wani ko kana wani ko karatu ko tilawa komai ka yi shiru kar ka yi komai sai ka gama sannan wajilis ka tsuguna a nan ba wai zama ake nufi ba tunda mutum ya zauna to ya zai bayan gari yana nufin tsuguro ne ka tsuguna kar ka yi a tsaye wannan najiban a matsayin mustahabi kenan wa bawlan bi rikmin najisin to kif sannan kif ka tsaya berikuin najisin idan gurin rigawa ne ko mai najasa wajen yin fitsari misali mutum ne ya zo zai fitsari gurin gaba ɗaya a lalace yake in ya ce zai tsuguna ainihin najasan gurin zai babbata mar jiki to yanzu ya yi a tsaye tunda ka ga ya yi a tsaye za su rabu lafiya amma yana tsugunawa zai ɓata jikin shi to yanzu a nan shine ya ce kin ka tsaya ka yi a tsaye wa zilla wa riya wa juran wa salim والطرق والمولد kullum fajitani fajitanin ka ne sanci a zilla inuwa duk lokacin da za ka yi bayan gari ko a jeji ne ka ga inuwa to ka nisance ta saboda ba mamaki wani ya gaji ya hango inuwa yana zo ya huta ya zo ya ga najasa ya tsine wa mai wannan najasa ta ga inuwa sai ta kama mutum warriya ko iska ga jama'a a can iska tana yin nan to kar ka tsuguna a nan yadda ainihin iska zai ɗauki warin abin da kai ya kai musu. Wajuran haka nan kuma iska tana kaɗowa kar ka fuskanci iskan ko da fitsari ko da wani abu. Ka gan ka fuskanci iskan iska tana kaɗowa za ta yi ɗaukan wannan najasan ta watsa ma duk mutum ya nisanci wannan. Wajuran haka nan ramin da ba kai ka tauna ba musamman ma kaman a jeji za ka yi tsuguno sai ka ga rami kace la ga wani rami ba zai tsuguna ka ce wani abu ya wuce ya cutar da kai saboda haka ka yi tsanshi rami a wajen ainihin tsuguno ko fitsari ko bayan gari wasalim haka nan ka ne tsanci tsan dauri irin gurin da yake kaman an sumunci din nan a jeji to ne tsanci irin wannan gurin saboda in kai tsuguno so ake kar kowa ma ya zo ya gani an yi iska da ƙasa da mai karfi abin ya baje amma idan kai a irin wannan guri wanda yake fako din ka ga abin ba zai baje ba zai dade ya bace wannan gurin wadurka haka nan mutum ya nisanci hanyar mutane in ka za ka yi tsuguro sai zama wannan guri ne wanda mutane suke bi ka nisanci wannan gurin ka je inda ba a bi saboda in ka tsugura hanyar bin mutane wani zai iya zuwa ya taka kuma zai maganganu mai kyau a kanka ba mamaki ya same ka saboda mala'in wal maurida haka nan mutum ya nisanci matuzga inda ake ɗiban ruwa inda jama'a suke zuwa suke ɗiban ruwa kar ka je ka yi tsuguna ka yi najasa a wannan gurin shine yace kullum ka nisanci dukkan wa'annan guraren da muka yi wala tuqabil aw tudabir ka'aba kar ka fuskanta ko ka bada baya ga aikin ka'aba fil manzil to haka ne ba kar ka fuskanci alqibla ko ka bata baya lokacin da ka zo za ka yi tsugunu fil manzil idan a gida ne a jin ka halasta alwada ta kumace wal fabila da bayan gari din duka ko ka fuskanci alqibla ko ka bata baya wato yadda abin yake in a jeji ne ka fita za ka yi bayan gari ko za ka yi fitsari ka nisanci ainihin alƙibla kar ka fuskance ta kuma kar ka ba ta baya amma idan a gida ne kana da daman ka fuskanci ko ina yanzu misali kamar matsayi ne ko ban ɗaki ne aka tauna a gida duk inda aka fuskantar da wanda zai tsugunan ko ya fuskanci alƙibla ko ya ba ta baya tunda a gida ne a kewaye ba matsala. Wannan zikirallah ka nesantar da ambaton Allah hatimar wannan wajibin filkala idan a banɗaki ne a gida. A gida ne za ka shiga banɗaki, to ko zobe ne, ko wani rubutu ne, ko ma me inda akwai sunan Allah to ka nesantar da shi da banɗaki, kar ka shiga banɗaki da shi. Wasu tasanu, haka ne? Wasu tasanu malamai sun kyautata sitiran mutum ya dawo da sitira a jikin shi in ya zo zai tsugunan. kar mutum ya zo musamman a jeji kafin ya tsuguna ya yi ainihin al'auran shi wanda kaddar da wani zai zo wucewa zai gan shi gashi nan tsirara to kar mutum ya haka wa budan haka nan mutum ya nisanci da mutane filfala idan a jeji idan a jeji ne ka nisanta ga mutane inda in za ka yi tsugunan ba wanda zai hango ka balle ya ce baban su wani ko yayan su wani na gan shi yana abu kaza a jeji kul qablahu wa ba'dahu dhikran wara kul ka faɗi dhikran zikirin nan da waran ya zo a sunna ake yi qablahu kafin ka shiga ban daki shine allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wa min al-rijsi an-najisi wa min ash-shaytanir rajim ana so kai wannan qablahu kafin ka shiga wurin wa bayan ka mutu ma na so kai zikiri shine alhamdulillah da zai azaba ni al'aza wa afani to wannan ana so ka yi su wannan kafin ka shiga wannan kuma bayan ka mutu walam yahud qabliyahu in lam yu'ad amma wanda ake na kafin a shiga din in lam yu'ad din dai ba ta tare gurin ba misali a jeji ne ko da ka je inda zaka tsura in dai baka tsura baka tuna to bai fauki ba zaka iya yi amma an tattali gurin kaman banɗaki ne ai mun ce ba ambaton Allah a cikin banɗaki in jiyar ka shiga ka biyo to ya ya wuce ba za ka yi ba shi yasa yace in lam yu'at la taltabid wa lil mudin fasta'id idan ka je ka tsuguna la taltabid kar ka waiwaya shi yasa ma ake so duk mutumin da zai je ba haya musamman in a jeji ne in ya je kafin ya tsuguna ya samu guri mai kyau wuri mai nutsuwa wurin da ba shi tunanin wani abu zai cutar da shi amma idan ya tsuguna kuma kar ya waiwaya saboda a waiwayenka ne za ka iya hango wani abin da ba za ka iya hakuri ba za ka iya tashi ka ruga wanda wannan ruga kuma da jasa zai bata ma jikinka ba mamaki kuma da ba gan shi ko miciji ne wucewa zai ba zai zo ya taba ka ba saboda haka in dai da bari kai sabin gurin ka gama ka tabbatar da guri ne mai nutsuwa to in ka tsuguna ba waiwaya wani muzili fasta'i sannan in ka zo tsuguno ka tattali almuzili abinda za ka gusar da najasar da shi kamar ko ruwa a buta ko wani dutse ko goge ko kara wanda za ka ainihin gusar da najasar bayan ka gama tsuguna sannan wani jirika yusra ƙafanka na hagu fatami ka jingina alaiha kanta saboda an ce babban hanjin da najasa yake cike yana ɓangaren hagu ne idan ka ba za ka yi tsuguno musamman ba haya to kaban ka na gudun ka cokala shi kaban dama ka sauke ka cokala kaban dama ka sauke kaban hagu sai ka jingina ainihin cikin ka a jikin kaban hagu shine warjin ka yusra alaiha fatami fatami ka jingina a rijin ka yusra akan kaban ka na hagu sannan wa farijil fakizaini ka buɗe shinyoyinka biskin ha'i da sauwaƙewa ma'ana ka sassauto da duranka ka buɗe cinyoyinka saboda najasan ya fita a cikin sauƙi. Mustajmiran kana mai koge wikiran da mara idan ka yi tsuguno misali ka yi fitsari kuma ya zama ba da ruwa ba da dungur za ka yi da hoge to hogen ya zama guda uku. In ka sa ya ɗauke danshin, ka sa na biyu ya ɗauke ɗan guntun danshin na uku ka sa shi ka cire shi ba alaman danshi ka shi kenan ka yi tsarki za ka iya zuwa ka yi albara ka yi sallanka wa indal ma yayin ruwa kuwa idan mutum da ruwa zai yi kama ruwa ba da hoge ba to yi kaddamul ililu ana gabatar da ainihin zakari abla duburi kafin dubura misali mutum ne ya zo ya yi tsuguno dama shi tsuguno hanyar kawar da shi biyu ne in ma da wani abu sandararre kamar dutse ko wani toilet paper ko wani abu ko kuma da ruwa inda dutse za ka yi wannan kana da zafi dutsen da za ka katse bayan gari da shi daban wanda za ka yi katse da fitsari daban kaga ba za su haɗu ba za ka iya fara kowanne amma inda ruwa za ka yi ka fara wanke gurin fitsarin sannan ka je gurin bayan gari shine yuqaddamul ilayhi qabla tuhun wal jam'u bainal ma wa bainal hajari haka nan ana so mutum ya haɗa tsakanin ruwa da gogin misali ga ruwa ga goge wanne aka fi so in yi da shi in ya son samu ne ka yi da duka bayan ka kawar da gogen sannan ka sa ruwan ka wanki dan mutanen uba da Allah madaukakin sarki yake cewa fihi rijalu yuhibbuna an yatafahharu wallahi yuhibbul mutahhirin musamman annabi yaje tambaye su yace Allah fa ya yabe ku a cikin Qur'ani ya ce fi rijalun yuguna ya ta ɗaharu saboda haka ya kuke ɗaharan ku sai ka ce mu ɗaharan mu muna haɗa hoge da ruwa ne in mun zo sai mun yi hogen kuma sai mu sa ruwa mu wanke ya ce to wannan ne yasa Allah yake san ku har Allah ya bi ku saboda haka wajen ulma wa bain wajen bainal ma wa bainal hajari mutum ya haɗa tsakanin dutse da ruwan shi haka nan idan ɗaya ka samu to kai da ruwan ya bi kai da dutse wa kuruj idan ka gama ka fita biyun naka da han- da gaban damanka in ka zo ka gama dafa abin da za ka yi a banɗaki ka zo fita ka fita da kafan dama wa bin yusra dukuli haka nan za ka shiga ka shiga da kafan hagu kaga shi ainihin addini ba abin da ya bai na'am kaga yanzu wannan babin gaba ɗaya mun yi ne akan kawai shiga ban ɗaki ba haya shine har wani suke muhawara da wani musulmi yake cewa musulmin kai ka ce mana wai addinin ku bai bar komai ba addinin ku ya koya muku yadda za ku yi kashi ya ce tab ai wannan babi musamman ya tara da mana akan shi eh ba ma magana guda ɗaya ya ce babi ne musamman akan wannan saboda haka ka ga yanzu wannan babin gaba ɗaya yana nuna mana yadda za ka je ka yi tsibino ka rabu da najasa lafiya a jikinka Mm.
Amin ya Allah. Ya ce idan ka zo fita, ka fita da ƙafan hagu, in ka zo shiga, ka shiga da ƙafan dama, to akwai gurare waɗanda wajen shiga da wajen fita ɗin su ma suka danganci irin wannan. To shi ne zai ingo mana gaba ɗaya, kamar yadda a baya da ya magana bismillah sai ingo guraren da ake so a yi bismillah. Haka yanzu a nan ba maganar banɗaki yake ba, ya ce banɗaki ka shiga da ƙafar hagu, ka fito da ƙafar dama, sai ya ce wal masjid da akis ya ce in kuma masallaci ne ka sunkuyar ma'anar sunkuyarwa in masallaci ne ka shiga da kafan dama ka fita da kafan hagu sannan yammi nan bil manzili in kuma gida za ka shiga wannan duk kai da kafan dama in ka zo shiga ka shiga da kafan dama in ka zo fita ka fita da kafan dama wastanki bil baraji ma bil makraji ka tsabtace ka tsabtatu daga ainihin tsugunan da kai ko fitsari ko bayan gari bil baraji da karar da ma bil makraji abin da yake mafitan ka In ka je ka tsuguna kar ka yadda ka fara tsarki sai abin da zai fitan ya gama fita ya kare sannan wastabri ka yi istibra'i mai sarki da tatsewa wannan tiri da karkacewa allaji wanda yake mai tsirarwa idan ka je kai fitsari ko da ya gama fita tsaf to ka tatse ka karkace su uku kafin ka kama ruwa mustajmiran kuma idan za ka yi goge ne to shi goge ba dole sai da dutse ba ga nan siffan abin da ake goge da shi duk abin da ya haɗa wannan siffofin za ka iya goge da shi farko da ya ce bi tsayirin ka yi da abu mai tsarki kaga ba a yin hoge da abu mai najasa ko dutsen ne amma abu mai tsarki ne ko yanki ne ko tare gurba ne ko kaɗan itace ne za ka yi yin hoge da shi sannan munkin abin ya zamo mai tsaftacewa banda abin da yake najasa ko kuma abin da yake da tsantsi kaman kwalba haka yanzu kaman kwalba ba za ta iya ɗauke ma da shi ba jamar kuma ka yi da abin da yake sandararre banda abin da yake mai- mai mai ruwan ruwa abin da yake shi ma mai danshi ne kaga ba zai dauke ma danshi ba la na kuma kar ka yi da kuɗi duk irin yadda Allah ya ka miliyoniya ba daidai ba ne wai ka zo za ka katse bayan gari ka ɗauko naira dubu ɗaya kawai ka ce da ita za ka katse zai wuce wannan an wulaƙanta ainihin kuɗi bai halarta ba balle da gwal ko azurfa awon omi ko kuma da abinci wai ka nemi dungur ne babu sai ainihin busheshen kaya busheshen abinci irin busheshen tuwo to ba a yi da wannan saboda ainihin darajar da yake da shi mudin ko abu mai cutarwa wai ka nemi kara ne ka rasa sai wani ya ce sai dai reza an za ka iya to yanzu reza ka in ka sa za ka cutar da kanka ne ba a yi da wannan mudin bi haddin abin da zai cutar da kai da kaifin shi duk bi halatta kai goge da shi ba wa ayyanu lil ma'i bil madi haka ne malamai sun ayyana ruwa bil madi a madi idan madi ne ya fita jikin mutum sun ce dole ya sa ruwa madi in kai da goge bai ba na'am aw hainin ko jinin haila aw nifasin ko jinin biki wannan duka wanke su sai da ruwa aw maniyin ko mani wannan duka wanke su sai da ruwa ba a yin goge a wannan harkar aw qawli unsa ko fitsarin mace mace ce ta yi fitsari to ba za yi ba zai yi kamar yadda namiji zai sa goge ta sa goge ba dole sai ruwa aw kafiyin ko dandakake wanda an dandake shi idan ya tsuguna zai yi fitsarin kaga dole fitsarin zai yayyadu to nan shi ma dole sai da ruwa ba zai sa hoge ba aw yuramun tashiran al makrajin ko kuma da ya tsuguna sai aka ga fitsarin yana yana tarwatsewa an makrajin daga mafitan kamar fitsarin dan kaciya kaga dan kaciya yanzu zai fitsari za ga fitsarin yana tarwatsewa to nan shi ma dole sai ruwa in ka sura idan tarwatsewan yayi yawa babu mujibatil gusuli ku karasa shi babin abubuwan da suke wajabta wanka eh kuma da aka tare mun yi sallah sai mu fara ko ya za a yi hmm? da aka tare sallah sai ya garzawa to garzawa babu mujibatil ghusli babin abubuwan da suke wajabta wanka wa fara'idi da farillan wanka wa sunani da sunanin wanka wa fadaili da mustahabban wanka wa mujibatul ghusli inda nasi sittun faqadul ahaibi wan nifasi yace abubuwan da suke wajabta wanka inda nasi a wajen malamai annasu anan ba wai ga magarin mutane bane ana nufin malamai abin da yake wajabta wanka a wurin malamai sittun abu shida ne farko dai baƙaɗuwar haibi yankewan jinin haila wani basi da yankewan jinin biki mace ce jinin da haila ya zo duk lokacin da jinin ya yanke wajibi ne ta yi wanka haka jinin biki jinin haihuwa duk lokacin da ya yanke wajibi ne ta yi wanka kan ta yi sallah wa min maniyin haka nan maniyi da kariji ya fito bi lazzatin wuta da ce ta jin daɗi da aka saba shi maniyi in ya fito dole sai ya fito ta hanyar jin daɗi in ya fito ba ta hanyar jin daɗi ba babu wanka sai dai mutum ya je wanki yanzu misali mutum ne yana tafiya sai ya taka wuta zafin wutan sai ya fidda mani wannan ba wanka akan shi ai ba daɗi bane wannan ai wahala ce ta fidda shi kaga bi lazzati kenan kuma lazzatin din ma mukuta dakin sai wanda aka saba jin daɗin da aka saba kamar mutumin da ya shafa mace ya ji daɗi mani ya fito nan zai wanka amma ko ta hanyar jin daɗin in ba ta hanyar da aka saba ba kamar yanzu ne sai aka ma waya gwani kana gida ne aka ce to ka tanaji fasfot ɗinka an biya ma haji murnan wannan kawai sai mani ya fito kaga hanyar jin daɗi ne amma ba wanda aka saba ba duk wannan ba wanka sai ta hanyar jin daɗi wanda aka saba finomin ko a cikin bacci aufi ya kaza ko a farke indi ya fito ta hanyar jin daɗi da aka saba za a yi wanka. Wa min magibi a shabatin haka nan ɓuyan kan kaciya fi ayi ma farji a cikin kowane farji yana wajen ta wanka. Wa gasul mayiti haka nan sai wankan mamaci mutum ya mutu wajibi ne a mar wanka kan aje a yi mar sallah abin da shi. Wa man aslama aw man aslama ko kuma da ya musulunta duk mutumin da ya musulunta wajibi ne ya yi wanka. to wannan su ne abubuwan da suke wajabta wanka dama ya ce za mu karanta farillan wanka da sunoni da mustahabai to furudu farillan wankan da ya kamsu su biya ne fatan yi gusulaka lokacin da ka zo yin wankan sai ka yi niyyar wankan ka tunda ka san a shari'a akwai wanka wajen kala goma sha biyu duk yadda ake yin su iri ɗaya ne kawai niyya ce take bambantawa misali akwai wankan janaba akwai wankan haila akwai wankan biki akwai wankan shiga musulunci akwai wankan juma akwai wankan idi da sauransu to wayannan wankan wasu farillai ne wasu sunoni ne wasu mustabai ne amma duk iri ɗaya ake yin su niyya ce kawai take bambance su saboda haka yace fatanwi gusulaka lokacin da ka zo wankan sai ka yi irin wankan da za ka yi sannan abu na biyu wa umma kullal jismi bilma ka game dukkan jikinka da ruwa in ka zo yin wanka aka ce ga wani waje ko da kamar kofan gashi ne bai samu ruwa ba har yanzu wanka bi ba. Wani ruka sannan ka cuɗa duk inda ka zuba ruwa dole sai ka bi ka cuɗa ko da gurin ya samu ruwa baka cuɗa ba wanka bai ba. Wakan lili shara sannan ka tsaitsefe gashinka in ka zo gashin kai ka zuba ruwa dole ka murza ruwa ya ratsa gashin. wa wali sannan ka jibinci wankan in ka fara kanka yanke da wani aiki sai ka zama kar uduri kamar dai a wajen alwala da muka ce fauri din nan wa sunnal iskin shaku an sunnanta shakan ruwa wacce murmuru da kurkure baki ko ka sulka yadaini da wanke hannayenka da ko aini zuwa wuyan hannu kazaka mazosin khayil uznaini haka nan shafin kofofin kunnuwa in ka zo wanka ana so ka yi alwala a cikin wankan a ƙarƙashin alwalan ana so ka wanke hannaye zuwa gwiwan hannu ka shaƙi ruwa ka kurkure baki sannan in ka zo ainihin wajen kunne ana so ka taɓa ruwa da yatsunka ka goga a ƙofar ramin kunne wannan shine sunan ba wai wanke fatocin kunnuwan ba fatocin kunnuwa wanke su a wanka farilla ne alwala a nan ne yake zama sunna amma a wanka farilla ne wannan simkhail uzunai yana nufin kofofin kunnuwa ramin nan da ya shiga ka taba ruwa da dan yatsan ka ka goga a wannan ramin shi ne sunna wa fadla gulbadu haka nan mustabon wanka farko dai albadu bi gasli da kabasi mutum ya fara da wanke najasa mutum ne yazo zai wankan jaraba ko mace za ta yi wanka yana ai kaga akwai najasa a jikin shi ko to kan yayi wankan ya fara wanke wannan najasan sannan yayi wankan wannan wanke farawa da wanke najasan mustahabi ne in kana an jismi in fa akwai najasa a jikin nashi kenan Warazan sallisi sannan ka zo wanke kai ka wanke so uku shi ma mustahabi. Wa gasulu azayil wudu'i haka nan ka wanke gaɓoɓuwan alwala ka ware su lokacin da ka zo wanka. Sannan wajidi ka ɗaiɗaita wanke su kar ka wanke su so biyu ko so uku in ka zo wanke gaɓoɓuwan alwala ka wanke su so ɗaya ɗaya. Wabil yamin haka ne? wabil yamini wal aali babtadi haka nan in ka zo yin wankan babtadi bil yamini ka fara da gefen dama din da yake dama da hagu ka fara wanke gefen daman sannan ka wanke gefen hagu wal aali haka nan ka fara wanke sama kannan kai kasa kar ka dauko wanka ta kafa kai sama ka dauko shi ta sama kai kasa yin haka mustahabi ne alhamdulillah wanda muke daidai Allah ka bamu ladan shi wanda muke Allah ka ba mu Allah ka ba mu cika da imani